أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي في غدا تكون سورة الأعراف تفسير الذي بارك الله أن صلى في الجمعة تكون قادا عن الجامعة جهة أيوم كبير ta saba ta ci gaba daga inda mutum ya ja yau shida ga wata ramadana hijira ta ma'aiki a rikilar da shekara ta kusurce da ɗari da amfani a kudu billahi da shekara da baki قال رب اغفر ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أنا kamar yadda jiya muka yi bayani annabi haruna alaihi salatu wassalam ya ba wa annabi musa uzurruka guda biyu akwai kuma uzuri na uku da ya bayar can cikin suratu sa'a uzurrukan nan guda biyu a nan innal qawma sab'atun wa kadu yakuluna istada'afuni wa kadu yaquluna sun nuna min sun karfi sun danne ni karfi da yaki kuma suna dabma da take a can suratul faha yake cewa in yi kaji an takuna farraqta baina bani isra'ila wa lam tarqu qawli duka wasu malaman tafsiri suna cewa walam sarku bi qawlihim yakan komawa bayan ba shi da alaka da maganar annabi Harun alaihi salatu wassalam kamar ya ce ni ma man aka inda ra'aita mudan Allah tattab Allah tattabani afa asrita amri walam sarku qawli kamar ya faɗi haka ma'ana uku bukan nan guda biyu istad'afuni wa kadu yakulunani خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل cewa kada in matsa in ce dole fa ko da ta hanyar yakan su ne ko ta halin kaka dole sai na kawar da su daga wannan aikin jasadar da kuwa dinnan ya kai ga farraka tsakanin banu isra'ila saboda dole ne idan annabi haruna alaihi salatu wassalam ya ce dole sai an hana za a rabu shi zai samu magoya baya shi ma cikin garin isra'ila kamar yadda zagiri shi ma zai samu magoya baya ɓangarorin nan guda biyu kuwa sukan iya yakan juna ma sukan iya yakan juna ma to da abin har ya kai ga duk da jini duk da na gaya muku gaskiya jini shi ne na ce kawai bari mu jira ka zo ka yi hukunci da kanka. Saboda haka waɗannan uzurruka guda uku ne ya bayar, waɗannan uzurruka guda uku nan da ya bayar, to shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gamsu da su. Ya gamsu da su kamar yadda muka bayyana gabanin azobatin kada rabbi yusibi wa yaqi wa azkin nasira rahmatika an zo kan shi salihi wanda ya yi wannan abu annabi musa ya ce mishi kada fa ma kafa duka ya salihi sai kuma menene sha'aninka wanne lamari ne babba ta hango har ya kai ka ya yi wannan wannan yana nuna maka ko da mutum ya aikata abu karara kuskure ne ka ba shi hanzari ka tambaye shi hujjar da dalilinsa wanda ya fi kai tsaye a ɗauki hukunci a kansa shi tajiri ko a kashe shi ko a tsaure shi ko a kore shi da abin da ya kamata wannan amma sai annabi Musa yake so ya ji ta bakin ta juna kamar yadda ya tattauna da annabi Haruna annabi Haruna ya tafi uzurukan to kai kuma ma kafu ka ya sani saboda aka ce kafu wani lamari babba wanda ya kai ka kai abu shi ake cewa kafu أخف من الشعر والشعر أخف من الأمر akwai abu akwai sha'anu akwai khatubu khatubu ya ji sai sha'anu sai kuma abu haka suke tafiya a nan ne aka ɗauko kutuba isar da wani sako babba mai muhimmanci sakon da yawa kana wa musulmai cikin wannan sati wannan shine kutuba kala basurtu bima lam yuzuru an karanta kada basurku malam tabusu wanda wannan kira'a kira'a ce mutawatira fadiya har wasu malaman tafsiri suke cewa da wannan kira'a za a gane cewa isa ne mara duniya ne mara cin magana saboda basurku malam ya kusuru na hango na gano wani abin da su banu Isra'ila ba su hango ba ba su gano ba. Wani abu na turu na ilimin ba su a ɓoye na gano su ba su gane. Kaga a lokacin da aka karanta ba surtu bi malam tabu su rubi har annabi musamma ya ce. Daga rikin kunyarsa ya kai har ya ce wa annabi Musa na gano abin da baka gane ba. wannan shine makani da mawqifin wannan qira'a din kenan shi yasa ake cewa idan qira'o'i biyu ko uku sun haɗu a aya guda a matsayin ayoyi biyu ko uku ne domin haka ne ayoyin qur'ani akwai zahiri su akwai batini idan aya cikin ta akwai qira'o'i shida to ayoyi shida ne cikin aya ɗaya a shine wannan zahiri da surtu bimalan ya fituru biyu sannan basurtu bima lam tabsuru bihi shi kuma batini a lokaci guda yayi magana da banu Isra'ila wai shi ya gano abin da su ba su gane ba har ya shigar da annabi Musa ma alaihi salatu wassalam saboda rashin kunya menene ya gano shine fa qabattu qabdatan min athar rasuli zahirin qur'ani abin da yake nunawa shine ya damfi aka ce ka bugu shine ka ɗauki abu cikin tafi tafin hannu gaba ɗaya ka damfi abu cikin tafin hannu gaba ɗaya damka guda ɗaya kabdatar ɗin mabdiyun ne a dalmarra da abin da kake so ka gina shi to tseren aka yi sai ka gina shi a da wajen da alaƙa wa fa'adatan bi harracin ka jalba وفئلة بحيئة كجلدة كما يدعي ابن مالي أسيس الإسراء معنى دمكا آية من كفا من أثر الرسول دقا برد عند جبريل يتاتا عند جبريل يتاتا إن كتاتا هو أكفلتا أقوي على علامة جزاين إن كفل إن كتاتا وحيدي ونم عند جبريل يتاتا sai ya damki ƙasa kafin hannu ɗaya wanda wasu malaman tafsiri suke kaddara muzafai guda biyu fa qaddatu qabdatan min asal hasir farqir rasul mana wannan ƙasan da ya damka damka ne daga inda kokoton dokin jibrilu ya taka ba jibrilu kalma bi tafsiri mudahil shi ne fa nabattuha sai wannan kabda da na damka sai na zuba na watsa cikin narkakken kayan gwalagwalai din min zinatil kauni din da na zuba to daga narkakken kuma na zo na yi wannan kaga an neme shi uzuri ba me lamarin ka ne ya kai ka ga yin haka sai ce wa kazalika sawwala lina babu idris kawai haka naga raina ya rada mu haka naga dama naga nayi wa wani naga anan yana nunawa kawai shi yanci ne da rashin jin magana ilimi ya samu na baƙini wanda da ya amfana da wannan ilimi abubuwa da yawa amma ya amfana da wannan ilimi lalle sai ya fata ya fatar da bani Isra'ila su kuma da ba su da wannan technology abinda yake jami'i yana motsi yana kara abu ne ya wuce tunanin hankali da yake musu haza ilahu kuma ilahu mun kalli suka yarda yanzu misali ba dan motoci da babura sun yadu sun zo sun daidaita da hankalin mu ba shekaru ɗari da hamsin ko ɗari biyu da suka shige wani idan ya ga mota tana tafiya guduwa zai zai gudu zai ce tsafi ne saboda zai ce yaya abu yana tafiya shi kadai ba a tura shi babu mai tura shi yaya yana motsi shi kadai yana tsada shi kadai babu mai tuka shi babu mai tura shi amma yanzu abin ya riga ya yaɗu ya zauna kwalakwalan mutane sun da su mai da su ma komai ba to su da suka ga abu ne jami'i yana motsi yana kwar kwar kwar nan aka ce in an ce wannan Allah ne za su yi saboda in ba Allah ba ne ba yadda za yi abin da yake daskare da an yi shi da gwal ba rai a cikin dinga motsi yana gara wa kazalika sawwalat li nafsi yace wannan kawai haka naga raina ya rada mu kana fazhab sai annabi Musa yace masa to kinan sai ka fa inna laka fil hayati an takuna la misasa fa inna laka fil hayati qawla kalami sasa asalin ta haka ne rayuwarka tsawon rayuwarka gaba daya duk wanda ka gani ka ce masa la misasa la misasa duk wanda ka gani ranar wannan kwaɗi ne Allah subhanahu ta'ala ya sa miki wata cuta wanda da zaran ya doshi mutane wannan cutar za ka tashi da zaran an taɓa shi to zazzabi zai kama shi saboda haka ba zai iya rayuwa inda jama'a suke sai dai dinga jin bayan gari jeji jeji kamar ma mutaci yana yawo mutane sun tsane shi shi kuma ya tsaye mutane saboda da zaran an taba shi zai kamu da zazzabi zai kamu da zazzabi wasu suke cewa da zaran an taba shi zai narke hannu kamar ruwa wasu ke cewa Allah ya ɗaura miki cutan kututa yana wari yana ƙamshi yadda ba zai so ba haɗu da jama'a ba jama'a ba haɗu da haɗu da shi ba shi ne fushin annabawa fushin Allah ya fada wa kansa shi ne fa'illa da ka fil hayati ai shi hayati ka kuliya tsawon rayuwarka gaba ɗaya daga fa'illa laka kaula kalami sa asalin nisa salin masdari ne na masa alawazin fa'ala wanda yake musa'a ne to asalin wannan masdari ana cewa mumasa mumasa ana cewa mu ma saka ko a ce nisa kamar yadda fa'ala yana da wazani guda biyu a hankali lifa'alan fi'alu wal mufa'ala wa ghayru ma marrat sama ba'ada la yadda ma da yake fada wazanin fa'ala yana da fi'al shine nisa wal mufa'ala yana da mufa'ala shine mumasasa mumasasa ko kace mumasa kai ijrani mumasatu mumasatu kai idrani manzare guda biyu amma larabawa ba sa amfani da ke wannan mazdarin a matsayin wannan ibara saboda wannan ibara ce wacce a cikin larabawa akwai ta wanda larabawa suna ambatan kalmar ga wanda ya shiga cikin wani yanayi wanda mutane suke guje mishi suke amfani da ibarar layi sata ba sa cewa lamu ma sata sai dai ce layi sata su ɗauki masgarin fi'al su bar masgarin mufa'ala ɗin shi ne fa'ila kana fasa aka inna da kafin hayati an tafi da layi wa inna laka maw'idan wa inna laka maw'idan lan tusbaqa akwai kira'a wa inna laka maw'idan lan tusbaqa kana da maw'idi kana da alƙawari wannan alƙawarin lan tusbaqa ba za a saba maka da wannan alƙawarin ba ma'ana wannan abin da aka gaya maka za ka gaishe karara abu ne wanda zai wakana ko lan tukulafa ko lan tukulfa to shi yace wanzur ila ilahi alladhi zanta alayhi asifan duba tun gabanin ka take akan idonka ka dubi wannan mutum ɗinka ijilan jasadan da kuwar da ka kaga ka duba da idanunka wanda ka tsaya shaida wanda suka goyi bayan ka suka bauta maka ka duba idanunka daga harbikan nan za mu ƙona shi za mu ƙone shi a wuta kuma da nan sifan na hufin yanni nasfa sannan kuma mu watsa shi cikin cikin ruwa ya tafi misali abu ne ka ƙone shi ya zama toka tokan kuma ka watsa ya zuwa shi kana abin ya zama to babu to a nan ne ba shi annabi Musa ya zo a da'awa sabuwa dan inna ma ilahukum illahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma inna ma ilahukum illahu alladhi la ilaha illa huwa la zalika al-ajr ba wannan dan marake wanda samiri ya kaga ba shi ne ubangiji ba ubangijin ku alladhi la ilaha illa huwa shi ne ba abin bauta wasu a kulle shi ne ilma to a nan ne tukuna aka zo batun kala rabbin firli wal afi wa adfin na fi rahmatika ma'ana inda abu ya tsare an tattauna da annabi haruna alaihi salatu wassalam ya ba da uzurrukan shi ma samiri kala fa ma kadbuka ya faɗi abin da zai faɗa an masa abin da za a masa wa ya rage su banu isra'ila zai zo ya yi magana a kansu bayan ya nema wa kansa da dan uwansa gafara yana cewa innal ladina takhadhu ijla kayladuhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzi al muftarin su kuma kenan to shine anan da zahirin siyakin wannan sissa annabi Musa alaihi salatu wassalam bai yi wani laifi ba annabi haruna alayhi salatu salam shi ma bai yi wa Allah wani laifi ba saboda su annabawa ma'asumai ne ba sa laifi to dan me ya nemi kafara ana kada rabbi ku shirbi wa yafi yace yace ya ubangiji na ka gafarta mini kuma ka ka gafartawa dan uwana sai ya maimaita lamtin ya maimaita lamtin kada rabbi ku shirbi wa yafi wanda jahiji ne sai qala rabbi kulli wa afi daga rabbi kulli wa afi ya maimaita lafiyar a bisa kaulin waɗanda suke cewa idan za ka yi asafi zuwa ga damiri majhuri sai ka maimaita wannan lamtar ko wannan harfin jami'ar ma'ana qala rabbi kulli din da'in damiri ne to kana so ka kai akasin wani ismi na zahiri zuwa ga wannan dalili suka ce dole ka maimaita wannan mutum ba da rasu da kirli waje kafin ka maimaita wasu mun suka ce ba dole bane cikin su ibn malik yake cewa wa audu hafidin da da afkin ala دليل خفض لازما قد جئل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النزل والنسل الصحيح نسبة دليل سكما من قراءة حمزة اتقوا الله الذي تساءلون به كما حمزة يا كرنتا بتسكيت السين آية تملك كرنتا وتساءلون تساءلون قراءة تسكتكم سوا تساءلون به والأرحام أما إن شيء an yi akasin ismi jahili zuwa dalili na jiki ba tare da an maimaita wannan harfin shafin ba abinda malaman nahawu suke so yadda wannan aya ta zo qala rabbi kulli wa li akhi sun wajabta wannan har sun khaffa'a ko sun lanhanta kira'ar hamza cewa lahani wanda da yawa malaman tafsiri suna mamakin malaman nahawu a wannan waje saboda idan ya gagara ma ka zo ka ce wal arhami anan ba a maimaici harfin jarri ba ba dole bane a nan wal arham din ya zaman to ma'qufun ala dalilin mashhur din haka ya daukan wawdin ta zaman to wauce ta rantsuwa wal arham inna allaha kana alaikum rahmatan shi kenan mana Allah ya rantse da zumunta ina rantsewa da zumuncin da ke cikin mahaifa jawabin qasr shi ne inna allaha kana alaikum rahmatan to amma anan qala rabbi kulli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika ka gafarta mini ka gafarta wa dan uwana sannan kuma ka shigar da mu cikin rahmarka wannan neman gafara shine neman ɗaukaka manzila da makami ne gun annabawa kowa ne a wannan kissa da muka karanta annabi musa ba inda yayi ne shi ya aikata annabi haruna ba inda ya laifi ya aikata zunubi dalili idan za ce annabi musa ya aikata zunubi ma bai wuce a ce tambayan da ya yi ba arini an zur ilaika bai wuce wannan ba shi kuma arini an zur ilaika ya zaci zai yi ne shi ya sa ya tambaya kaga yana magana da Allah taran taran taran yana fahimta wanda kake magana da shi kana fahimta taran taran kada zai yi ka ganki zahiri yayi sai sai ci arini an gurbi dai ka sai sa Allah subhanahu ta'ala ya bashi an ce ta kala lan tarani to da ka wannan ba dai shi ne tambaya ne na jahili abu ne wanda na tambaye ka ko ka ce zai yi ko ka ce ba zai yi ba ko ka bani ko ka hana ni ba zai zama to ne ba ba dai shi bane haka shi ma a jefar da allunan da yayi shi ma wa alqal alwaha dinnan haka nan shi kumo kai ko jemu ko gashin gaban goshin dan uwansa da ya shuka da ya shuka bane saboda duk ya gina su akan fushi akan Allah shi fushi akan lamarin Allah makami ne makami ne mun jira shi wace ire-iren mu muke nema ruwa a jallo a ce yau a ce duk abin da aka maka a duniyar nan baka cewa uffa komai in an taɓa lamarin Allah a nan ne za ka yi fushi ta zama fushi sun wani wannan matsayi ne a kan fushi ya yi mulki da waɗannan alluna fushi a kan lamarin Allah fushi kan an yi wa Allah abokin tarayya a kan wannan ya janyo ya ci kuma ɗan uwansa annabi haruna alaihi salam duk ba laifi amma duk da haka to su annabawa suna neman gafara a kan abubuwan da ba za a ma cewa laifi ba abubuwan ma makamai ne manzilai ne abubuwa ne musulmai wanda a ce in kayi ta ci gaba a fadar Allah su saboda girman darajar su kuma in sun yi abu suna wa abin ganin zunubi sai gina akan wannan sai su nemi gafara dalilin wannan ba wai wani abu ba ma su annabawa in sun yi ibada ma neman kafara suke ibada irin tasu kaga ba zai yi annabin Allah ya yi sallah a ce ya yi tunani a ciki ba ba zai yi annabin Allah ya yi sallah a ce akwai halin shekani a ciki ba Allah zai yi ta ɗari bisa ɗari shi ba kamar yadda ya zo hadisi ba manzo yake cewa wani ku zai yi sallah ushiri wani zai yi sufu'i wani zai yi sumuni wani zai yi sufu'i ba kowa ne zai iya yin sallah ɗari bisa a yau in ka yi sallah ka ce assalamu alaikum to ƙarshen ka kashi kashi biyar cikin biyar kai sallah kana da ladan kumusi ne rabin ladan aka baka wannan rabin kuma ya tafi a tunaninka da tazulgulan ka da wasu abubuwan ka daban sai wani ma in yayi sallah kar ne ya samu one over ten shi ɗaya cikin goma ke sallah in ya samu ma kashi ɗaya cikin goma to taron ya tafi a su tunaninsa da hamurmukansa duk ya tafi a kan wannan inda kai kana cewa Allahu akbar abin da zaka fara shi ne tunanin damurrukanka shi ne zaka fara a cikin sallar in na gama sallar nan ina zani shin wani ya biya ni ba yaushe zai biya ba eh yaya batun buɗe baki eh kankana zan siyo damurrukanka irin wannan su ne duk yawo a cikin sallar ka in ka ce assalamu alaikum bai wuce kashi ɗaya cikin goma ne ka samu sallah ba to su annabawa ba haka bane ba komai irin wannan cikin sallah kai ka kai ke ta to a hakan in sun gama sallah za su ce astaghfirullah kamar yadda hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah sallah irin ta yana cewa assalamu alaikum dalili da ya san girman Allah da kwarjinin Allah da haifar Allah a zuciyarsa to ya ga wai wannan sallar da sallar da ya yi ta a ce wata abati ya ɗauke ya ba wa Allah sai Allah ya wuce wannan sallar amma ce wannan sallar an ba wa Allah ɗin sabo ne astaghfirullah to da wannan ne za ku tabbata duk wuraren da kaga annabawa sun nemi gafara ba kamar yadda wani da jahilci sa da rashin tasawufin sa eh da rashin sanin Allah sa sanin manzon Allah sa da rashin sanin nususin Qur'ani da rashin bambanta ma'anar Larabci yake cewa dan ne za a ce manzon Allah fa ma'asumi ne alhali ga cikin Qur'ani ya ce yana neman gafarar zunubi kaji ba da Allah yana cewa alam annahu la ilaha illa Allah wastabir bi dhanbika ya danganta miki da istighfari neman gafara ya danganta miki da zuwa sannan a zo a ce masu ne wannan wai malami ne zan me wa azufa eh bai san ma'anar istighfari ba bai san ma'anar zambo ba da su annabawa ba wani aiki irin wannan da muke magana je farka a zo a kan cikin Allah shi kuma annabi Haruna ba ma wannan ba ma sallah jin irin nasu ma suna mayar da sallolin tamkar zunubai ne saboda ganin girman haiban Allah subhanahu wataala sai su gina akan wannan su ne domin haka ne a nan yake qala rabbi shirli wa li'ati wa adkhilna fi rahmatik ba wai dan wasu abubuwa sun wakana cikin waɗannan kifofi wanda shi annabi Musa ya yi laifi ko annabi Haruna alaihi salatu wasalam ya yi laifi duk kowanne bayanin sa ya rigaya ya gabata ya ce wa adkhilna fi rahmatika ne ka shigar da mu ni din da ɗan uwana annabi Haruna ka shigar da mu fi rahmatika ka rahamaka saboda rahamar Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda yake wadatuwa da rahamar Allah ko mun girman mutum to yana da bukatar rahamar Allah saboda asalin wannan rahama ta Allah din to ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan shi kuma manzon Allah yana da alaka da komai yana da alaka da kowa babu wani da zai wadatu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda cikin halittarsa cikin cinsa da kansa lamurrukansa gaba ɗaya na ƙarƙashin wannan rahamar wacce Allah subhanahu wata'ala ya ce ya aiko ta ya aiko ta zuwa ga halittu gaba ɗaya kaga babu wani halitta face yana da nasibi da hazzi da bukata da amfana da wannan rahama wacce ta kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cewa ana rahmatul muhda a wata riwaya inna ma bu'istu rahmatan muhda cewa wannan rahama din wacce Allah ya bada ita kyautanta hadiyarta da dukkan hadisu ni ne wannan rahama ma'ana wata abati ana ce mata rahama Allah ya ɗauki kyautan wannan rahama wa halittu gaba ɗaya da wannan rahaman halittun daga babu suka zamo akwai da wannan rahaman halittun suka samu abin da za su nisasa da wannan rahaman halittun suka samu abin da za su ci su sha da wannan rahaman ake ruwan sama daga wannan rahaman ne in ake ruwa tsiro ke tsira da wannan rahaman ne ake shuka ke fitowa da wannan rahaman ne shuka in ta fito take yi ƴaƴa wanda idan babu wannan rahama din ma'ana babu komai ne to manzo Allah yace wannan rahamar to ita ce ne innama bu'istu rahmatul mujadin aw ana rahmatul mujadin inji manzo sallallahu alaihi wasallam to shi ne shi annabi Musa yana roƙon Allah subhanahu wataala shi da dan uwansa ya shigar da su cikin wannan rahama shi ne wa'ada filla fi rahmatika tare da sanin cewa in an ce rahamar Allah hawa hawa ne san da wannan sosai saboda idan aka ce Allah ya yi wa annabi Musa rahama Allah ya yi wa annabi Haruna rahama. Allah aka zo aka ce Allah ya yi wa Abubakar rahama, ya yi wa Umar rahama, ya yi wa Usman rahama. Zai yi rahaman nan duk ya zama so iri ɗaya ba. Sunan ne iri ɗaya. Sunan shi ne iri ɗaya kawai. Domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake keɓanta wasu rahama cikin rahamar kaɗai. Kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يبشرهم ربهم برحمة منه ليس يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات رحمة الأوقات المسمى وأن الرحمة مسمى iri iri ne hawa hawa ne saboda haka ne a nan yace wa adkin na fi rahmatika وأنت أرحم الراحمين أنا أبو جلالي الله سبحانه وتعالى يا دنجل شاوى كان ستوسعي sannan ya nuna cikin halittunsa akwai masu tausayi arra'imuna masu tausayi tukunan shi shi ne mafi tausayi cikin dukkan masu tausayi ma'ana duk wanda ya sukantu da rahama da tausayi a cikin halittu gaba ɗaya to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa tausayi a nan ne ake cewa mazallatu aqdamir rijal kwakwalwa baya iya ɗauka Allah ya fi kowa tausayi shi ne arhamur rahimina amma a haka zaka ga yaro karami jinjiri jinjiri ya samu da rashin lafiya ya kamu da cuta yana azabtuwa wacce rahama ce a irin kwakwalwanka za ka ce wanda irin tausayi ne wajen azabtar da yaro jinjiri ne to domin kai abin da ka sani shi ne duk abin da ka gan shi shi ne a kan wannan kake gina cewa to ina tausayi yake a nan alhali a in ka shiga cikin haka'i ba duk abin da kake ganin su su ne ba akwai abin da za ka gan abin da kake ganin sa daban abin da kuma yake ciki shi kuma daban ne wannan abin da zahiri kake ganin sa kamar ana azabtar da wannan yaron daɗi yaro ne ke daɗi yake wasu darajoji ne wasu jin daɗi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wanda ku a ganin ku ana azabtar da shi shi yaron kuma ya san gata ake nuna yadda za ka gane a nan shi ne yanzu mumini wanda Allah yake sauka wanda yake so ya shiga da shi aljanna zai yi wannan muminin Allah subhanahu ta'ala ya shigar da shi aljanna a nan duniya ko zai yi ya shiga aljanna ba tare da ya mutu ba to a lokacin da Allah ya dauransa sai ya sa shi aljanna tausayi aka nuna masa ko rashin tausayi eh shi ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa asa an tasrafu shay'an eh wa khairu wa asa an tujibu shay'an wa huwa sharrun lakum haka ikin abubuwa yadda kuke ganin ko kuke sanin su ba haka suke gana ba to anan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake wa'ada fil fi rahmatika wa anta arhamur rahimin na'am
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب سينالهم غضب في الحياة الدنيا إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين anan ya dawo kan su waɗanda suka yi wannan bautu saboda haƙƙin daƙi ne kamar yadda muka bayyana waɗannan ayoyi da sun zo da jere kistofin gaba a jere ba ne hikaya ce an ɗauko abubuwan sun wakana ba a jera su ba abin ya zo a jere cikin sura faha kamar yadda muka bayyana ya gama da annabi haruna alaihi salatu wasalam ya dawo kan samiri da ya gama da kan samiri shine ya zo kan su sauran waɗanda suka goyi bayansa suka yarda wannan musulmi ɗin ɗan baraki abin bauta ne shine Allah ya ce ya yi magana a kansu ko annabi Haruna ya ci gaba ya ce innal ladina takazu ijla su kuma waɗannan waɗanda suka mayar da ɗan baraki abin bauta anan ma kamar da muka bayyana a baya an cire mafulu sani na ittakazu da kamar yadda muka bayyana wata kaza kawo Musa min ba'dihi min kullihim ijlan jasadan ilahan mana wata kaza kawo Musa ijlan ilahan haka nan wata kazuhu ai wata kazuhu ilahan haka nan in allazina takazu ijla ilahan to aka ce ilahan ilahan ilahan wuraren nan guda uku wanda ilahan din shine maf'ulu da biyu a siyasin wadannan jumloli din innal ladina taqadu ijda wadanda suka mayar da wannan ijil din kan barakin abin bauta sai la duhu ghadabun min rabbihim ba da jimawa ba ka bata lokaci kwanan kici a wajen ubangiji su sai zuye sai zuye zuye saboda yahudawa ne bari isra'ila ne ba inda lamarin ya je Allah subhanahu wa ta'ala ya musu fishi cikin cikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ne yake magana a kansu a ko'ina a innan da zina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud da wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna haka Allah yake cewa fa ba'u bi ghadabin ala ghadab haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal la'anahu Allah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقنازير وعبد الطاغوت Allah subhanahu ta'ala ya musu kishi ya tsine musu sannan ya mayar da wasu su gururuka wasu su kuma ya mayar da su suka zamanto aladai duk da guda ne duk cikin su ne to shi ne tsayana da hunka da gungar rabbihim wa zillatin fil hayati dunya sannan kuma kaskanci zai riske su cikin rayuwar duniya domin haka ne tun da aka yi yahudawa ba su taɓa samun kiyani cikin kwanciyar hankali ba ba su taɓa samu ba a ce sun zauna wannan garin nasu ne ba a ja da su ba a cikin su ba ba su taɓa samu ba har tun zamanin bari isra'ila har zuwa wannan lokaci sanin kowa ne a yanzu abin da ke faruwa a Gaza, abin da yake faruwa a Falastin, Yahudawa sun mamaye garbin Falastinawa a kusan shekara saba'in wanda har yau ana ja da su suna cewa ƙasar su ce ana cewa a Yahudawan kaka gida. Yahudawan kaka gida ana ce a al-Hilali masu kwace gidajen mutane masu kwace dukan mutane kullum ba a su ba a gidajen rediyo a kafofin watsa labaru a sai kullum ana jata har yanzu ba a yarda wannan gun nasu ba wannan shine kaskancin da Allah subhanahu ta'ala ya buga musu ya sanya musu tsawon rayuwarsu gaba daya haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa yake cewa la yab'athanna alayhi ila yawm al-qiyamati man yasumuhu su al'azabi ila yawmin qiyama yahudu Allah subhanahu wa ta'ala zai aika miki zai turo miki cikin musulmai ko cikin waɗanda ba musulmai ba waɗanda za su ɗanɗana musu azaba su sha wahala cikin abubuwa da ya faru cikin tarihi musulunci kowa ya sani abinda sayyidina Umar ya musu bayan abinda manzo Allah ya musu a Khaybar sai ya yi a haibara ya kore su ya fidda su a madina daga baya suka koma kaibara ya bi su kaibara ya kore su karshe sai na umar ya zo ma ya zartar da umarnin manzon Allah cewa kada a yadda ba ya hude ya zauna cikin jaziratul arab sai na umar ya zartar a rubuce a rubuce aka kori ya hude cikin jazirar arab da haɗe aka kore bayan sayin na umar da wannan waye da suna sabahuddin ayubi abin da yawa kana tsakaninsa da su bayan haka usmaniyawa musamman almalik abdulmajid cikin su wanda ya rubuta ya sa doka yake cewa da zarar da hude ya tsallaka falastin hukuncin su fitare wanda karshe suka zo suka fiye wani da ake cewa a taturk a taturk ya cinye khilafa rashida suka samu kafa wannan daular da suke ce ma haramtacciya daula ta isra'ila suka kafa suka kashe miliyoyin rayuka suka rusa miliyoyin gidaje har ila yau suna nan suna cin gani kai mai shan jinin musulmai rufe gidaje shi ne sana'a to shi ne anan Allah ya ce sai na da zaba gobe gobe wato da sun ci hayati duniya kaskanci cikin rayuwa ta duniya gaba daya yau da tsara da tsari suna da kasashe da yawa kasu ne na kansu ba wanda yake jan da su akan ce waɗannan kasashe na su kasashe da yawa ga su nan bahaushe ma yana da nasa kasa bamanji ma yana da nasa kasa kananan kabilu da can baya ba a san su ba ga kabilu iri iri suna da kasashe na su na kan a duniya ko ina a afirka da sauran sassan na duniya australia america amma ya gudu duba tarihi shekara dubbai ake tarihi shekara dubbai su an yi su magana tarihi su amma har yanzu wai ana ja da su a wata kasa wacce kasar ba ta ɗaya ba ta wuce yau ba ana ja da su kasar mushe ba za su fade ana tarki da shi ne wa zikratu ila hayati Allah ya ce wa kadhalika najzil muftarina abun bai tsaya akan sami shi kadai ba insha Allah duk ma kirkiran kanya haka kuma su zauna su kirkiri abin da babu abin su yaɗa su ja hankalin masu ƙananan hankali su ji wannan su irin wannan hukunci irin wannan hukunci in ji Allah za mu da domin haka duk abin da ka san ba gaskiya ba ne ba inda abin da duk abin da kai iya ka ɗaura mutane a kai tafiya zai kai tafiya kana nan a raye a kai idan ka baka da abin ya wuce kuma ba ka za ka iya samu za mu ka kai ta ana su salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لا تأتنا على الخير نعم أدرمك الله من تبقى له كينا كامين الهكوش من دينا دا أبي يرسوي دا علامة مر كورن نبوكوا
آه إذا mutum ya kasance ana cin da azumi samun yayin da ya ana so mutanen su samu adadin kwanakin da ke sa amma istibadi ana so mutanen su abin da ya sa ya zama musu haji ramun a kan tsaye shi kuma ba a fashi kan sun ramuwa ba inda yara ne zuwa bayan ramadana bai ramu ba kai sai bayan ramadana ba ya kan ta abin da ba ba ka lokaci ne ba baya kan ka ba ana so mutane su rama shi wannan da haji
na'am azrama Allah ne tambaya na gaba yace mutum ne ya saki matan shi saki uku sai bayan kwana uku sai ya wai ta dawo
a aikin kowa ne Allah yana cewa mun san baka ha ala ta fi sa'adu hatta kai ki ha gudun kayyar in ya take da bayan afara makani ya ƙara saki na uku ala ta fi ba ba za ta hallaka a koyi ba ba za ta halarta a koyi ba sai dai ta auri wani daban aure ba na haɗin baki ba in ta auri wani ma idan mijin ne ya tsaya da baki da shi ya bayi sadaki ko ya abincin da ba za ta halalta ga shi ba ba za ta halalta da kuma wanda aka haɗa baki da shi ba shi kan ma ta halalta a gare su saboda haka wannan kuskure ne ya ce wurin Allah ba a wani bayani na'am na'am haka matsala mai tambaya na gaba ya ce shi ne lokacin da yake makaranta ya bar salloli da yawa har sallolin da bai san adadin su ba yanzu kuma ya yi nadama to bai san ya zai yi rama ba bai san adadin su ba
a irin wannan ihtiyati ake aljina aljina ko aljinafi shi ne ka duba a makarantar shekarar ka nawa in a yi ba ne kowa ya riga ya san da cewa shekara hudu ake yi saboda haka sai ka yi rama tsakoni na shekara shi kenan ka fita a shekaru tun da ka tabbatar a makarantar ne kake ka bar wannan sallolin duk da kan da ne shekara shida kowa ya sani ina yi ba shi kake shekara sai ka kwatanta ka rama sallolin adadin waɗannan shekaru don ka bar ra'ayin da zimmanta zimmarka ka cire kanka cikin shekaru shi ke kuma yadda za ka yi kai ramuwan ba wai ana nufin kowace sallah za ka rama ta a lokaci a lokaci guda za ka iya rama sallar wata ɗaya sallar wata ɗaya misali kai asuba kai azhar kai la'asar kai magruba kai isha sallar wata ɗaya shi ka kare yin azhar la'asar magruba isha na kwanan asuba azhar la'asar magruba isha na kwanan a haka a lokaci da a awa da za ka iya rama sannan wata ɗaya ko kullum ka dinga rama sannan wata wata wata ɗaya in kai kwana goma ka rama sallar shekara haka ake kuma wajen ramo ba ruwanka da lokacin da lafiya ta halatta bayan sallar asibari bayan sallar asibari ba a baka wanda ana magana akan lafiya ne sai kuma ramuwa ne ke ne
na'am wata matsala mai tambaya na gaba yana cewa wai menene hukuncin wanda yana da azumi amma yana maganan tsatsaye ne akwai azumin naji
a cikin arziki dama akwai zahiri shi akwai batini shi zahirin da shi ne farin ciki da sha kusancin iyali shi ne zahirin al'inka ta halin jira zahiri ke nan batininsa shi ne ka tsare gabobin ka gaba ɗaya karfe kan da shi kan da shi saurara kide-kide maganganun mutane a shan zagi a harshenka karfe wannan abin su kwaye ma wannan shi ne azumi wannan shi ne azumi har suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka kai azumi ne dan wannan ba dai ya azabtar da kai ka sha wahala da kishiwa da kuma to saboda haka mutane su mayar da hankali da zaran kana azumi ka nisanci wurare masu kotuna na baba kallon fina-finai ka nisanci wurare masu kide-kide da sauran duk abubuwa wanda za su tsare maka idanunka harshenka kunnanka hannayenka cikinka sassinka kafafunka da komai da komai da zaman ko mai azumi zahiri da ba musamman ma da da yake faruwa a yau matasa ba shan kwaya da abubuwan shan maye ya riga ya yaya har ya kai da ma wasu mata a gidajen auren su suna shaye-shaye ta ce ma 'ya'yan musulmai bai saboda rashin gata ba shi da yara tamkar dabbobi wanda dabbobi sun fi yara kima a wannan zamani idan mutum dabbarsa ta ɓata zai ji layi layi yana tambaya ko ya ba da a yi shela an ga yar akuya lokaci za ta saka ta dawo ba amma in kansa ya fita a gida ko kwana uku ne ba zai yi dawo ba ba zai sa a yi shela a daidai shi ba zai ce wata kila ma yana tare da abokanansa sannan bai san suwa ne ne abokanin 'ya'yansa ba bai san suwa ne ne kawayen yarsa ba a wannan da suka fada wannan hali da shaye shi har wani yanzu yi magana shi ba ya kamata a nemi lokaci na musamman a tara matasa matasa a ja hankali su harkokin abin da ya shafi shaye shaye wanda bai jima ba kwanan baya a shige ta a adamawa su mun je an gayyace mu je mun yi program a gidan TV gidan rediyo musamman a kan harkokin da suka shafi wani ba baya. Sannan da yawa ko abubuwan da ake sha ana ganin su da komai da suka iya shiga layi baya. Musamman abin da yanzu ya shahara ana sha ɗin nan a ɗauka alzuta akwai maganin ciwo kai ko na shafi da sauransu. Duk abin da ka sha za ka ji wani yanayi a cikin ka jikinka ka sani wani abin da zai baya haka duk abin da ya ke cikin jikinka kaga idan ba ka tashi ba hankalinka baya kwanciya baya san akwai wani abin da ba za ka yi ba sai ka sha wata wani abin ya zama sun baya ko halal ne ko ba halal abubuwa da yawa irin wannan wanda ba a cewa komai har ba za a iya magana ma a kansu saboda sun yi wataƙila wasu manya sun faɗa shi ka san duk abin da aka ce akwai manya a ciki ba a iya magana a kai sarkin gari shi yake hana abu aka ce sarki yana abu waye sai ya hana eh ko alaban ma shi ne mai yin abu a waye sai ya hana to saboda haka abubuwa ne da yawa yanayin da ake ciki sai yi mushi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare gani na'am
aka masallacin da na ƙarshe da da kife masu neman addu'a tambayar na ƙarshe ya ce ya ya halatta mai ciye sannan ibi to yiwa ta kala da
a sallar ibi sosai ake kuma na sallar ibi to saboda haka ranar da jama'an gari gaba ɗaya suka suka samu ibi da ni'ima idan baka samu wannan ba cikin ibi ta sauka a kanka kuskure ne yadda yanzu ake yi idan ba ka ajiye arzikin ka a yau ba ya kuma kuma ku ka ajiye arzikin ku gobe sai ku hada kai ku je ku wannan fashi ne kawo ba kawo baraka ne shi ma idan ba ku ajiye arzikin ku ba wanda suka ajiye arzikin ku yau su ne idi gobe ku kuma gobe ku ka ajiye arzikin ku shi kenan ku bar magana ne ba wani magana ne Allah subhanahu ta'ala ya kare azumin farilla da idi na fila ba wanda ya ce maka idan kai azumin ramadana ba kai idi ba ba ka da azumi ba wanda ya gaya ma wannan saboda haka tun da baka samu ka je idi ba tare da waɗanda suka ajiye yau ka haƙura da idi kar ka kawo wani kwanci da rashin haɗin kai na'am
na'am akramaka Allah mai tambaya na karshe ne ko yana neman addu'a ne da zamani tsayayen su a yi mana addu'a saboda su dinga fahimtar karatun naka ya yi musu nauyi sosai da kuma masu rubuta tambayoyi da Allah ya kokari a cikin kake dinga gyara rubutu saboda shi ne tantancewa yana shan wahala sosai wajen gano abin da aka rubuta
a shi maganar tafsiri yadda muke tafsiri har yanzu da mu ba tafsiri hake ba inda mutane su cewa ya yi nauyi ana sanantawa a jirani namu da shi yadda abin da ake ce ma tafsiri har yanzu ba a yi ba saboda kar ku manta akwai aya ta ya ayyuka zina amanu shahadatu bainakum aya ce ɗaya ce a wannan masallacin ne yake tsammani sai da muka yi zafi muna fassara to kowace aya ma in dai za ba ta haƙƙin ta na fassara ba a yi sashi ko ke da sashi ana fassara ta saboda yanzu wannan gundarin fassara ne yake ya kamata kowace aya a fito da matsalolin cikuku da ayar take kunshe da shi in ka ba ma yi wannan kowace aya a fito da matsalolin tauhidi ayar ta wanne bangare ayar ta nuna Allah ta wanne bangare za ka san Allah su wannan aya ba ma yi wannan aka iraki ba ma iraki ayar gaba ɗaya illa illa sun wuraren da suka shiga masu shiga da yake iraki haka nan da matsalolin balaga da turi da wuzari duk da sauran hukunce ana kuma za ka yi tafsiri duk abin da ke cikin wannan aya na hukunce hukunce da fannoni din da duka tattaro su ka kawo kaga duk ba ma yi saboda mutaraita saboda haka a hakan kuma ana cewa a ƙara ta shiga har wani yake kawo ya yi za su ta a ta wata na ronka aiki tasiri ba doga shi ne ba akwai malamai suna tafsirin suratul nas wani zai wallafa ma lissafi tafsirin suratul nas shikenan wani tafsirin suratul fatiha shikenan ba wai dole ba ne ko bukatuwar al'umma ce a fassara musu daga qur'ani har na su ba haka ba ne kuna magana cewa yau ne za su kai na roka assalamu alaikum Thank you.